لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ajiyoyin da wasu gwajin gaban shekara ta biyu da mutu da arba'in da biyar bayan gina na zaɓe da na zuwa salam da zama da zuwa madina wanda yi biyu da hudu da wata hudu shekara ta biyu da ashirin da hudun da biyar idan ba mun gaba na farko na farko da muka tsaya mun gina a tsarin arba'in da biyar a cikin wannan littafin da ke na ramadan a wannan masallacin na hujjaya da ke rundunar goro inda za mu yi tsadar kuma hudu can fasalin da yake cewa bautar gudu ya ce ramada wani na lalai ya ce ramada wani na lalaiwa ya mu daidai a ramada وقد الله سبحانه وتعالى علينا صيام رمضان Allah bai hukun gani ya wadata mana yin ajin wanda Ramadan kama farko ruwa da jin sauri kamar yin ne da kaji da waɗanda su a yin tsara da hana Allah bai hukun gani ya yi ya yi wanda ne na amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya yanzu alaikum alaikum ya Allah ya wajabta wa ya wajabta mu ba ajin kama ku zuwa ayin da yi sauki sun kamar da ya wajabta shi da waɗanda suka kaɗu da Allah da ta sau don ku sami kiya da Allah mara kuɗi sai da kawai shi ne sun ke gane da wani ɗan jina mu na wani sai ku sami kawa وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان من ذكر ذلك الله سبحانه عليه يا سنة جامنا يوم صيام رمضان وحتى لا عليه إلا وأجر الموقف وعرض على سنيته جناح يا أرضه سنة سورة سنة مؤكدة ليوم صيام رمضان ونظمه بالأجر العظيم sannan ya fahimtar na cewa ruwan musa abubuwan lada abubuwan musulmi ya bayyana da mutu Allah yana zafar da zulmi idan mutum ya yi kiyamu da wata mutum ba da gani ga wanda ya haka wa kai ta da sallallahu alaihi wa sallam domin an yi ya da hankali da saboda a gare shi ya ce nan tsara ramadana duk wanda ya yi kaiwa ramadana ويسلمون الناس لمن يتلقى رمضان إيمانا لنا بالإيمان واحتسابا اليوم الآية من جمع إيمانا واحتسابا فهو الإمام الحكام يدعو على كل نوايا كيف ذكر له ما تقدم من ذنب جاء صاحب الدعوة أبو بن جبال من ذنب قال المنذري الإمام المنذري أرجع في التوحيد والترهيب على كتابة التوحيد والترهيب من وجود رواية النسائي الرواية الإمام النسائي من قام ليلة القدر هنا في إن صلى إن صلى أراد ليلة القدر والرحمة فيما نزل بالإيمان واكتسابا لنور الآية يجيبها مثيرا له ما تقدم من الذنب يا الله فتاوى تعود به جمالنا ذنوب وما نبيك وقال أنا وفي حديث كيفيها ya faɗa a cikin hadisin Ubayba wa ma sa'aka to kaji ne da kai wani da ba ta ba ni ta wuce ni a ruwaya ta so shi ne yake wa ma sa'aka da abin da yake kun ba kai wato wanda kai ka ga annabi aka ga ya ne da da da Allah ma ta addama min dambi ko ma ta akara to kai ma wanda ba annabi ne kana da gurin da ka samu wannan ai rani shi ne gurin wato da kana da gurin da ka samu ثم قال يقول ولد بهذه الزيادة لما قال wanda ya nage da ya zato ko wani yin tsayi har su ya ga wani kaji ya gabata da yi na da wuri cewa wajen ba yi da yi shi kan iya kan wannan ruwaya duk littafin da za ka biyo ba za ka gama ruwaya da kuma cewa ba ta asara daga Najeriya da kuma Najeriya ta kafin tabbatu duk da suka ne wato in girma da cikin kirka adadin kuma ne da mamu gwamnati sannan kuma tabbatacce wanda baya ba wai suna da ala sauran sahihi a wannan ta da wa abu ne ya biyo wani an ba da ta amsa isnadi ta kuma yana jarabin yana yin sharadin da zai da mutum rawa Ahmad bin Ziyad bin Ziyad bin Ziyad Imam Ahmad ya rawaito shi da kai bayan ya amsa ajin Ziyad bin Ziyad da Ziyad bin Ziyad illa anna hamad suru hamad hamad bin Salama sai da wani ya yi hoton sai na zuwa hadisi ne wa zuri kuwa wani zaɓi da kuma zuwa hadisi ne mursal kamar da wato mai da yana da hoton su cewa hadisi ne mawar da zuri ko da wanda ne ya yi hoton su amma a kan baya ta zama hoton sa inda aka gina ba yau ba kan zan magana ya zama hoton su salatu iya sannan sai wa ita ce a tarawo an samu kalmar ne da ta tsaye saboda wanda za a yi da ake a huta ko ya tarawe ka huta huta ka huta huta shi za ki kuma ka tarawe ta ake kuma saboda ka yi wani ka kai akan kuma mutu farkon shi ne wannan ba ba wannan ba saboda ka tsaye ki zo ku kiyamu ne da ta hafu sai wanda abu da ta hafu an sai kuwa da hali a tsawon kuka ana so mutum zama mai biyan mu ne domin mutum ya tashi da raka a jiri da sauri ya saba da wani tara wani kan jiri a bai da muka biya a baya wani ya kan jiri da cikin magabata ne za mu kusan wato malaki ya mun yau suna da wani kan jiri na musamman ko ko saboda Allah ya san muku daga wani haske daga haskensa da wannan da ko da aka so su yi rufe ma fuska ce yanzu tana da kan jiri a cikin mutane ko ba zai araba da wani wani na kowace shekara ko yake yake zuwa da yanzu ko da raka ko da mutu dole ne da suke yi da kuma kwanta wala hu ba zai yi tafiya yana da kalmomi masu yawa wani da asabi yake babu wani da wani amma ko karfafa duka mun sun haka ramadana kama ta inda wani ajin da yana ala zai kamar yadda ba za ta cikin da ne da kuma wannan وأفضل تأكيدا وفي اليوم كرفها وكل عشر الأواسيل جازة وجوه تأكيد يولا وكان لا وكان وسيأتي الحديث عليه مستمع به في الحدود وكهرباء من يعلم تكيفها أن القيام الليل قيام الليل بمثلة قيام الليل هل يوجد في باية زي kiyamun da yake yadda ka tashi da gani sai ka wani da wani da wani da wani da wani kiyamun da yake shi ta wani a yadda kuke da asan wannan da kuke gurin da kiyamun da yake to da haka shi ne kai shi da yake amma kiyamun da yake da wata ke bayan ya da yadda ka tashi shi ne kiyamun da yake gurin sai ya yi da kasaran kasan yana da kuke ko yau da kuke kuke ya da wata kuma da biyu da uku ya da kuke da wani da a gaskiya wanda ya ke nan ku so ku cewa yanke da wuri hajjin mu'ayyar su ba shi da wuri iya hada da har ayyana wani da kama da misali idan mutum ya yi wata iya ba shi ya da wuri ba ya ma iya ba da cewa ga ran hajjin zai yanzu ku yanka da shi ko shi kai na kama da wanda muka yi karatun kiramar wajen da zuwa lokacin corona ana da wani ƙa'ida ba da wani da ba kan inda ake rayuwa mun yi wani cikin mutane to shi ne ku sai na kama da yasa idan mutum ya nuna shi aina hadari wato taban da duk adadin da yake zuwa ma ya rika yin cikin nan ba taban da wani taban kuma a sanar da yasa sannan in ya gaji ya zo ya sa ya ɗauke ba da dalilin bayan haka ta salatu ne yanzu sallar da ta gaba ɗaya sai yin ɗauki kun san mun da mun da ta ce guda sai da ya yi ya ce ko ku raka ku ko misali mun ta yi ya yi da sunan da yake a cikin da yake da sunan da yake kamar yadda idan kai da yayi wa sunan da yake kawai da yake ya ne wannan ba shi ne idan ko ka ƙara shi da wannan idan na ba shi da lafiya da wurin ka yi da ya kan shi ne kamar haka ne da lafiya da lafiya kamar da wato banzu ya da Allah ya kuma da kadiwa da addini da Allah ya ga gurbin da Allah ya kuma da Allah rasulun da ila nabi sallallahu alaihi wa sallam huwa yaqu wani mutum ya rubuta annabi alaihi salatu wa sallam annabi yana hutuba fa kana shi ne sai ba salatu da shi sai ya rasulullah ya dalla da wani sai annabi ya ce masa na masa bibi bibi sai ya ta siyar kuma wani lokaci ya ce ba idan ka buɗe ne a tuba za ka rubuta ba auku ruwa guda to kai mutu da guda ya kana jin dubu da ne da wani guba sauran mutu da ran da abu da dubu ko sai da guda da ya da dubu ba a jin da da Mutum da na masan ne, ya yi ne ma da wani da ne da abu da kan lada, hadi, ko zai na da masan ne ba, duk sanda da ke kuma da wani bukari da kuma ya ba bukari da kuma da ne shi da huwa yaku annabi cewa garin da ne masa na masa sai da da zo mun na arun da gajira da mun gura kaga ba wa da sai da kuma a wato da mun kuma ya mun da fadila din ya zo a ji da jara akwai jara da zuwa ina annan salatin da ila hadda ya tsalla sannan da za a iya ta da yawa ba ya ba iya ka ba saboda alƙalmi da ba kan tsari hannu na dalila wannan yin sallah ba wani da wani ba ne yake kaga za a ba ka ladar abin da musalla ba wani da wani kawai yin sallaci abin da Allah mana kusan kai yin sallah masa abin da aka yi ya mazu shi ne sai da aka so cewa idan mutum da mutum ne wa alhukum a wajen da ya ta to ko yin da ya ta abin da Allah ya yi shi ne ko da yake abu da tarawu an so da wanda zai tarawu an ce kama jama'a a yi a cikin mutane kama ba da nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da annabi ya haka walakin da wuce na a kan da an ce kuna ba sai da daga baya annabi ya haru ya dena saboda tsoron kar a wajen shawon mutane domin ran da kuma da annabi ya yi kira mutane ka aka yi kudin sallar da ya ga wasu bayan da kawai kaji labarin da fara yaduwa ta social media irin da saboda haka ya ka kare kita rana ta ku ya ka cika musallan kowa ya ji labarin sai ka zauna a gida annabi ya zauna na muna a musallan to ya ku ka da ya ne ne ko har sai ne suka fara yin shi to a lokacin sallah ya zama wani na ji zuwa musallan idan ka a cikin da mu aka yi da mu da lafiya yadda kuma an sabo yin su zuwa da wani yana da ainihin hudu wanda in zaɓi ne da wuya rama tsoro kuma ji na hanyar na faɗa wannan dokar na biyu wani karɓar mutum a cikin na abu da ya wuce na ina jiya mu yana faɗa wani ba mu gaji a mutu amana da su amana da su ne ya zuwa mutane mu mutu ba sai da an zuwa mutu kuma sun dawo sun zauna suna hira kuma ta hannun bayan gama da ya yi wurin yin ba da ya zuwa da zuwa aka tsora amma wasu yau yau da wani abin a wani rasul amma da su da ayar ne ke ba ko wani yau ayar ne ke amma wani yau ne ke yau da kun da yau na sashi ko ko kun mutu ne ya karba kuma dan ba su yau zuwa kallon sirriya mai kallo ya karba ne su ne da zai a har ta yi sirriya da wani da za a ba amma ba zai iya zama da wannan mutum goma Allah ya yi to shi ne abin da yake gaya mana nan subhanahu kam san ma ya yi tsaka ita sun an ga yau kam san ma kai ko da yau ba sun ba ne tun da zaman kaga mudayin san ma ai mudayin هذا نزول زمني وادي بين أول وراية ولم سنة ni balan bid'a to hadi ko yawa sai rai wannan sun abin da yake nufi da sun ce ba zan zaga ya zuna wa ba sun ce sabuwar suna yi ba don sai na duk islamin sun zaga haka da addini abin da aka zo aka zuna sunna da mutane ba ta yi domin idan ka zo kai aka tsora a rayu to shi ne tsara da sunna ba wai za ka kawo da ba yanzu kamar misali sunnar sunnar sunnar sunnar sunnar ce da ni shi ne kwanan haka mu yanzu mutum ne ce da ni kamar da irin su ma da yanzu zuwa suna ce ma zuwa kai da kuruka sun ka tuba ni yadda annabi ya yi rubuni wannan dalilan da bayan sun ya ce wannan zuwa ko ke ce ba an yi kuka da ke da ne wannan kuma ba shi da ke zuwa a yi ta gidan ne sannan sai ka rike shi da bayan hannu ne ko kuma ba da mu ba haka da bayan hannu za ka rike kallon sai ka rike sai ko ka tara shi da rike shi da hannu haka a a bayan hannu a bayan shi ko da dai ne wani ya ba musamman da yake kallon ma da dole ne da ke ba wannan da da da shi da da mutum a gani irin domin su na da su kawai da wani akwai yadda su sun da rukunsu da baya wannan sun da ce da da sani yana biya wata halitta a jura a gidan yake sun da ce masu jura da yawa an an an an manta da ko kuma an ji amma yin annabi ya ce ne da biyu ke rukun da yan yaran sa guda biyu a sababa da rukunsa da su yake rukun ya ce ya wannan hajjin ya zo da jama'a rukunsa ne kara ya ce kawai عليك وهو ما ليس سرابين عمر يا رأي ومن جنة فقد يرى الزراعة الصحيحة عنه ويعظم سيد من آثار wato in zantattu na kan da yanzu sai da awar mutum da mutum da awar Allah ya kara masa yadda Allah ya amara udan mu zai da awar ya zama mai jari ya umarci ko yin da Allah ya mara udan ومنهم جعلهم يقرؤون القرآن من أربعة يقرؤون القرآن من جهة الهدى الذي هو الإجابة يقرؤ غير ابن كعب يقرؤون الرجال يقرؤون الرجال أي مسلمان الناس يقرؤون الآن ولا ركعة لأن عمر يجب يقول عليه من هم يقول الإمام أبوه وأبوه ركعة من ذلك قال يقول وكان كان الذي يقرأ في الجنوب ذاك الإسلام هو أن بكر في الدنيا يجب يقرأ آية من النور an gane ko an kari hali mara ko an rufe da ni yau mutum zai ya hali mara a samun na na aka rufe hali da shi ko da haka da a rasa sai da saboda da ya da rufe hali mara domin a kan kanda ali shi ko ne ya da aza wa usulu da bayan da ya yi ne wannan aka idan da haka to a kan sandin muna dogara a kan sandin يمكن إلى دور أول دور هذه وبعض الناس يقول أما بعض بعض أول الدور إلا فيه جنس القديم لمن أجل يا أولاد لمن تدور ما تفعله من الله ما تفعله من جنس الله كلنا لمن يدور وفي هذا الأمر أولا أتقول أنه جماعه على إذا أجل ركعة فإن أول أحد متأمين يا أجل مسلم ومن سوى يمكن أن أقول ذلك فمن فعل ذلك فهو حسن وانظر وين الشيخ وهو خير الهدي هدي محمد من هو الشيخ هو انما احب ذلك ومن فعل ذلك ومن صلى عشرين ركعه اما من يوم ركعه بإمانية الجنسوة وقراءة معتدلة تفاتيح الكتب بعضها ترتيب عن جنسوة يكتب على رؤوس الآية kaga yanzu dan ne da mu da kaje ka ji su ma ai ko kuma zuwa wurin ko ake yanzu kuma ne ke kawo ba da wani ayoyi ne da zai yi da tsara ta ba wai ne ka ta ba duk a wasu da su aika ta mu ba shi Allah ya ta dora ba shi Allah ya ta dora wannan ne ne sabbi zuwa na da an fara da zuwa na da tadabbura wallahi ya ga wanda ya yi da kamar da ake yi ba don ku don ke ta ku ina ba ba to a ce kuma ne ku na da ku da ai da mu je mu ga ta ku shi ma ne ku duk da ya sai ku na ba ne wannan garin da ruwa da kira a motsi da yin ta ce kira a kawo a yi halin da a ran ku ne mali yake kamar da ake yi a harbi shi ne limamin da ya yi ba ta gina kuta ba ai ba a lokacin da ke yi sai da samu ya gaba na ba ko ka ga ko ya yi ne ban fito ko ji ce ne za a za a ce ka sai ba ku yi ba ka ji ne ji ce ni ne ne ka ji ka sai ne ba za ka ji ka wani ko da ko ya ka ka ga ko ni ko ka ji ne ne ko a ga ko ko da ka ji ne wannan shi ne shi ne ma ne yake yi a ajiyar namu ba sabon ba Allah ya tuba ya tsara zai da daraja na mai wa ala manara manarati ba Allah zai rubutun sarki ya tsara dokaka a duniya a duk wa a fasa ruwa ne kun ji Allah ya tsare mana shi da zuwa cikin abinci wa yi wa hakan da gani wanda ya yi tsarka a jirin da wani kare da ake a harajin jirin kuma a wani yau har yau وقد دعا جماعة بعض الأعصار kasan akwai wani ruru su fi ruru abu ya zuwa ya kiɗa ana bayani a kan aikin hajji da ke ana magana a kan wajen gina kuka yi aka yi wani gura nan da wasu zai jira da wasu ana kuka ya ce ke kan zuwa yana ba da labari shi ya ji ya ce shi ya yi aikin hajji ba mun je yi mutane abin da yake ba shi kuka yake ai ba gurin da yake shiga ɗan gurin da zai jira a kara da wani na hamza wani na sun da da wani da na hamza ke ta yau wani na yi ɗan gurin da zai jira a kara da wani na hamza wani a yau kuka mani ku zai da haka wani da jama'a su ba da lasa jama'a su ba da lasa wani kan mutum wato a wani jama'a masu yawa sun inganta yanzu za a za su bi da ya ba ana an kuma rabu Allah wa annu kadani an gane ko yawa da mutum da wani Allah ya na mutu da hayo abin jama'a da yawa sun inganta a ka da wani da wani a ka da ciwon gobe wani zani ka kana ne ma mutum ne sai ba mutum ne ko ba kawai hali da inda alama wuya al'ubar wa hali mafi yawa na abu ya yi rubutu da kuma ga abin da aka yi rubutu da sai na wa da sai na da wajen yin ma da wajen yin da tsari ne to na a lokacin da kuma amfani da rubutu ke kar ka dauka wani da wajen da ta aji ko ko da ta ba da ba ni da na da kuma su ne na da a dole ne mun da wajen da ta ga da ta ji da ya yi da ta da ni ki dai to da ta ji da ta da ni da aka da sai na wa da sai na ni ina wani ta tana da tana da dalili wani wani ne ba da wani da ke an na wa an kawo da dalili da sai da an cewa ban kula da kai ba shi ke nan da kuma da kai idan ka ji ai wani kawo da kai kuma magana ta ji ana son mu cewa la ilaha illa allah wani mubarak na kula da mubarak da jadi yayi mubarak jadi wa qalu jadi bai ku jadi ne imam sa'id ya ce haka za a jarabta bi balad ila aqibanka haka ya isa a garin da barka ni musalli da izini na ka na ta zuwa da da ya da izini kaje da niyyar ta ruwa da niyyar ne hadisi da nan ba da yin ko da ila wannan ne da yin da kai da ya da Allah wa anha wannan ne kuma wuta da magana da ra'ayi Allah ya rabu da duka yayin cikin mutane da wajen kuwa yake ma gane su na da na da ya yi jira wa da maganin da Allah ya jira sai annabi ai da su na da suka ce na karawa ma a cikin Ramadan da shi dai yi ko wani Ramadan da ai da ya raka akan raka abu mun da ya cikin lalu hada yake duk da kuma wuta da wannan zuwa wuta da shi ne ko idan ka zama wuta da zuwa ina da ya ga annabi ba ya kara ko ka ga wani ne ko walakin sun la yambaji an yukarra baya kamata ka kuskuren yadda ayyu dallala ayyu dallala masa laifi ko ka ce wanda ya yi sallah da kai ne shi ba da shi aka yi kudu ka kullu hada malin da ka ta ya da ka yi kudu da kudu ne wa yadun da dalili ko da dalilin ka ya ka da ya ga ya ga ta ga na ga kin da wannan abin da muka samu a littattafai da muka biya shekara da ya baya ai ba wannan magana ya faru shi ne amfani wato tsarawa da ba ya ga amfani wannan mutane shi ya kawo mana sababbin matsaloli da su ta mu biya da ba duk da biya ba da shi ne malamin da tambaye faɗakarwa kuma irin wannan ɗalibin ilimi na da shara da a irin wannan in kana da halayya ba irin wannan sai in za a yi ne har yanzu da su in ba mana a yi lafi sauki a kai irin wannan magana ta da yayi lafi ko za ka ji da shiga maka lafi sai su kuma saboda haka duk wanda kake neman ta rubuta ne kuma ka ce inda za ka iya dawo ne haka ke wanda kake neman da ne sai da uwa uwa ta ka ji da uwa ta ta san cewa ga in da ne in ka ga dawo ko wanda nan yayi ma a yayi ma da su mu dan wala da ne ko ba ko da ne shi ba da ne ko da alama ka ga ni abu da ba da kuma da ne shi na ba ne Yusuf ma ne ko da ne kana da hanyar yin da wani guda ne wasu da wasu mutane suna tsammanin an da kiyama ba a jira wala sai wanda ya rawa da shi ya yi وذلك لما يرى من الجماعة فإذا أقول إن إني أقول الجماعة والجماعة التي عليها في المساجد فإذا أجد فيها أيها المسلى المسلاتين على مدار في لغة إلا وكان يأتي في يوم الليل ولكن التكتيب إذا أقول به من التكتيب أن الصيام مستحب sai wanda ya aure a wuce diwani na ari tsawon shekara walakin da wuce na wadana haka sai ya rauna ya fi ƙarfi misali da mutum abu da ya biya shi za a yi so ga mutum an yi abu da nan sai ya biya ya sabon da kansa wajen da ya yi walau da ta hasu da kasufa ina da wasu yin ne waɗanda ke masu sauki ya kuma bi da yaji haya ya rika yi rasa ɗaya da haya da ni kyau sai ya yi masu sauki matsalar misali wani ba ala zalika idan ya yi haka kuma yana da ɗalibai za a rubuta cikin masu jirgin al'ada ai Allah ya yi wala yakun yawa to kuma ne wannan magana ba sai wanda ya wala da ake da ayati ko da aya dole in ka da ya ko aya dole hatta la yi da wannan gaji sai da abu da ya cikin tsakanin wani waya ne aya duba a cikin wani da tsakanin Wani zuwa duka a al'adun da ya ce ya yi, aya mu da ya ce yau ba ba shi ka dauko shi ya yau ka ji da kanka ai a ji ku ko da nan ka yau da shi bare ki da ku da gurin ai a gurin da ya ai a ya gurin goma ga gurin to sai in ka da ne ko da ko ka yi da ya a gurin ko da ne ko da to ka ga ba mu da ke da kan mu ba ni da wanda ni da ni da ni sallallahu alaihi wasallam dalilin ma aka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam man ta wa ya ji ayati duk wanda ya yi tsaye na hanyar wato kan da ya yi goma nan ne ta hina da zafi annabi ya za a rubuta suwar kanannu ba wa man samu bi da ake aya wanda ya tsaye wanda da aya da rubuwa ku kuma bi da tsari da za a rubuta cikin masu goyi da Allah wa man samu bi ake ayati wanda ya tsaya da aya kuma ya yi aya kuma ya zo إمام الجاهلية فيه كتب من المتكلم دعه جاسوسين ولا النساء المتكلم التي يعني كذا كذا لم يكن كذا وبعضها في يوم الجاهل لا تنسي ko ai na da yanzu za mu ji jira sai mutum ya zawo mutum ya ga dana ai wani ya tsaye shi to kuma ne ya tsaye shi ba wanda ya tsaye shi ba wanda ya zawo mutum ba sifar da salati da kiyar sifar yin ya ce sallah kada ka idan ruwa ya ce sahiha yake ruwayoyi daban daban sun tabbata an da bi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma da yin sallah ta daga garin shi da biya salati da kiyar wanda yake kiyar ya yi ake yin sallah sai ya zo wannan jama'a ala albani bi kitabi salatu salawat mala albani ya tattaro da cikin salatu da salatu salawat wani salatu sun zo gaba da tsaya mutum da salata a tsara da ba su da kuma biyu su kaɗau da kai yayi na su rasa abu wa sa ilu yabtadiwa da al'adun da su da ni in za ku da ku da ku ku da ku ku da ku ka ku da ku ba ku ku wata kila fatiha da nan da kai ba fatiha sai ni fatiha da ni da ku ko ta fara amma ta fara da wani ne ta kame ni da ku ko ta ya ko ta fara ya ku sai a sai ku kuma idan ni da ta'adin da ta'adin da nan sai ka bai kai ne yanzu sai ka bai da da bidiyo bidiyo kuma yanzu da nan sai ka zo ka mutu bayan bidiyo ko kuma an ƙara mai ne kuma yanzu da nan sai ka yi da yanzu fa yakmulu ma al-wudu salata ashara raka in ka hada da wudu sai zama da wudu da wudu da wanda ka ƙara tare da abu da wudu kamar dai da ake yi yanzu a wasu wuraren na sa goma sha uku sai dai kuma a tsaye ba ba a buɗewa da wani ƙafa da wani tsara ya ce da tuto ya tun da ta kan kan kai na biyu musamman sanar da ajiyar rasa suna ɗauki kai na kan sallah rasa a goma sha uku yana haka maniya da dukkan su na guda takwas musamman ne kai da kun da rasa a kai amma kowanne rasa a biyu za ta mata sallama abu ya kafa kuma sun bai yi shirin da kanku sannan biyar sun kanku ba da ba an kafa da daga rana a kwarwa har ta biyar amma dai ba za ka zauna ba sai a kan biyar la yi da kuku ba za ka zauna ba wala yi kalli ba za ka sallama ba wani alhalin ta sai a kan biyar ta zama da kuka biyar muku to a to yanzu ba da ba ka za ka gaba da ka biyar muku eh yana da wannan kamar da zai da tsayawa yana ne da mutum guda uku da hannu a wani masallaci kai ba ne suna ungo karatu su duka a biyar ko wani masallaci har na ji gani gani an suna cikin wanda za su gama don sallah ko da yawa wallahi da ne dai aka rike da yake da mu a cikin ayyukan zan biya sauna ne cewa ba da shi ke kuma da mu da guda uku ne kawai ba gaba ni ne yake ni ne guda uku ba gaba to kawo hutu ne da ba ba tare da kan ba sai kawai ni san nan da ne muku cewa ai sai ai sai mun da sai ka azu na kai ka azu a sai mun ne da zo da ya wuya to sai ne muku da ne kana ba ku ku ke ne yau wannan shi in na ga ku ko da wannan ta gurin da yanzu anan idan ba wata lafiya mun ne yanzu duk mun muka da ku sallah ku ba magana duk da cewa akwai rashin ne akwai da ciwo ba ba akwai da ba shi din ma ya da kula ne za ba su kuna yi ba ne mai yake ne yanzu mutum ne da ya zara da abin da ya yi da mun ji mutum ya da ta abu da kare mutum ne bai da kun da ta ce za su sallama a tsakanin su da ta yi da yin su ruwa da ya a ta kai sai ta yi kun ji su ba da mu sai mutum ne da ya zara da za ka yi sallah na sa goma sha ɗaya amma da ke kuma bane na sa an wani da na sa wurin farko na sa hudu ne ba ba ka ba sai a musa a na hudu sai ka yi sallama kuma a zafi kuma ta yi ka yi hudu su kira a irin wasan kuma salatin da na ke guda uku hudu ga hudu ga uku ga ɗaya su ba ta hudu ga uku. Sabiyar, mutum ne da ya jira rasa za ka yi rasa goma sha ɗaya. من هذا باب هل عاد لا يعود الله نحن لا نفزع جواب ما يا ابو صدق أنا لا تجعل ولا ثم الثامنة إذا تبصر يتشاهد بكفر وتزوج يجينا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة يصوم فما صلى الله عليه وسلم ولا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصوم بركعة sannan kuma zai yi aro wani abin da zaka yi kenan sannan kuma in sanu da kamar zai sallama ba na bi su ne wannan yake tare kenan kuma in sanu da kafin da wani ayi sannan sun sanu da kuma da na ta'ayi a gauru yanzu na zai da mutane duk kamar ta rage yanzu a yi a gauru yanzu nan fasuwa ce da kuma ta yi sannan ku kai gaba da a gida duk wannan bayani da ba ɗan su ɗauke da su kama da ya suna na ba din kira da suna to kun na wurin su guda biyar idan su ne da sabanin biyar din da suka tambaye shi ai dai samu shi ke tabbiyar fadakarwa ويجوز له أن يصلي بأي تزيير من ما تقدم ما يريد أن يكون صلى من غير أي تزيير كما إلا التزيير المحظورة sai dai tafiya ta ƙarfi don su zo mai wuri fajjubu ban yi wa malamai al'adun salatu ba da wuri duk da ba da cewa ba a wata sallah ba wuri kuma a wannan sallar sai sai an yi wa ra'ayi ba da wuri annabi ya yi ta hannu a sallar salatu da ƙwaƙwa wa da wuri an kama na ai sai da kuka kan jin dare da rabar wuri da su ba da wuri da ƙarshe awwalu ya zo ruwaya hakika sun tawo na wannan ruwa da cewa jirage su da abubuwa da tawo da wannan wa ba da zinare ruwa ya yi bayani a kan zai ruwa ya cewa wani abu a duba a duba wannan ruwa abu a duba ya yi wanda ya ruwa ya yi ta haka ya ce ka duka zalla ta zuwa abu a duba a kan yin gaba cewa bayan yin gudu za ka iya tsara wani sallah sai yi gaba يقول يجوز أن يرجع سورة الوتر على أسعد واحدة لا هذا يقول يجوز إذا إذا ذكر أبو دارة إذا يقول أوتر يقول إذا جاء الدرة مثلا فلا ممكن يرجو أن يقول يقول كل شيء على لا يرجع إلى يكتب تفاجأ الشيء بي الله يجوز إذا نبى يقول يا مثلا فقل يقول كان كايا زارو الناس عدد من الأمور لكن يقول يقول المهم لا يدعو صلاة المسلم أبو سعيد المهم إذا اتفق وكان المسلم سواء كان في رمضان أو غيره رمضان يسير وكان المسلم وأنا فسلم من يمكن أن يقول أن يكون صلى المسلم يوم يسير وكان دعوة أمور أما فسلم بدأ شيئا يوم بدأ شيئا برمضان يوم فكان الله وحده الله kuma da za ta yi wa sallar yusuf da sallar wanda ha ba ruwan su da yanzu ne ma da ake so kare sarwa za ta mutum ya samu kuɗi ga kuɗi ga ruwan Allah kai ko ba haka kuɗi ga da ruwa wallahi wallahi sai da wani alhamdu ne kuɗi ne na kaji ne kuɗi ne aji kuɗi kuɗi ne wani alamun kuma ne ka bayar da kinsa ko kun ne ne ku kula da da zaman ku ne a lola ya sallah sai kuma ba ku ba kuma kun ba ku ya shi a wuce ya kamata a mai da hankali gaskiya to shi ne ma da yake ya zama wuta da su azan da wuta da wuta lokacin da suna ne ko lokacin zaman gida yake yi azan da wuta da wa da mu a hadu sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne koyarwa annabi alaihi salatu wasallam ne ku yau an yi sallar wuta salatan da da ku ko ku ba kan yi ne ku ne sallar wuta raka'a uku mutum ya zo yanzu ne wa da sallar maghrib ka kwatanta da in sai ya ga da ka ba sai ya da sallar ne magariba to kuma ba a yi ko kamar da magariba magariba ko ya ga da ni sai ya yi zato in ka zo ka yi da guda uku sai ya kai guda uku ba ba ko ba ma a ta da gudu da rana to ni abin da ke wannan kare ya yi a yau ya rabu wannan wani gudu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكروا بثلاث النبي في نفسه يسمي ركعه أو تنكروا بخمس إن لا تنكروا بالله أو تنكروا بثلاث ولا تنكروا بثلاث مدن كم في كمان تنكروا لا يوجد أما أكل مدن يرمي أي تنكروا صلاة يمكن لما أعلم الله وأما إذا الله ثلاثة ما لم يتعمل جميع صلى الله عليه وسلم وتسويه وايد الدنيا لا كل عدو هتنجوه وكان سبب بك يهون ذلك حتى يأتي بتسكين بكاين المسلم كما تقدم بك يهون الراجعة كما يهون دون أخوتي أخوته وقت الإسلام ليس بك يهون وقت الإسلام يستعمل أن يكون الإسلام في كل ثلاثين من الليل حيث بلم يكون به كان ظلمت يرجع كيف يكون جميلا وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن الجود ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله idan kuka yi kuma da duwa yana da kowa kowa da dare ilan ta bada jinda zuwa ga kuma duniya ta kowa da tarafi a tare da an zuwa da dai da hafi har sai ya rage wato sai muka yi kuma karshe na dare sai da yi suka cewa wannan da wuri ba a tsari guda ya yi zai rufe da amsa ba wa wannan tsari ne da wariya ya yi zai rufe da kan wa zai kira ni da amsa ba nan wa zai rufe da da baki ya zai rufe da sun san dai bukatun yanzu da masu kai da makasauta da talakawa duk wanda ke cikin masallacin nan ba wanda ya da bukata don yanzu za ka kawo gudule aka ce kowa ya shiga kafin ku zama na zarce mai gudule bukatu ne da mun ba su yawa ya malam da kan da yake tambaya wa zai roƙi da na amsa wa zai kira ni na amsa maza wa zai roƙi da wai kun yi ne ba a ji a wadana ba Allah ya yi da rasa su'ala wa gudan ya da wani da misali ya kun yi da Allah ko da jiran da kan kana roƙa Allah yana tambaya mu yi majalisa daga ne mu kuma muna da dubu duk yawa ko mu ne mu ji ma ne ku wa man yasajjil min al-qur'an ya ne mu ga fara da Allah da ta ba kun yi da mu ne daga ne mu ne mu ne ku ga ne ku ga ne ku ga ne kun da ku ne ku ga ne ku ga ku ne ku ga na ku duk ya halin da ake ciki sai Allah zai ga ba mafita sai da an gudu in sai ka mafita guda ka zo kana da ana magana da dole ne ka zo da wani amma ba zai tashi ba wuce sai da ga wannan din yau da ka nake jama'a ta gina masaji na ku samu da tarawih in lafiya wannan ne an gane ko idan ne ana yin jami'i a cikin masallaci an gane ana yi wannan jami'a magana sai za su samu da tarawih in lafiya wannan ne wannan masallatan ba ta yi kiyama ne da ke farkon dare saboda da bara ana yin sallar asuba ko kuma shi ake yi tarawih sallar da ta tarawih kiran da kiyama ne sallar da kuka kuka kiyama da amal tarawih kiran da kiyama ne ba ta da kake da ruwa wanda ke da jaran nan da ya ta ko ko bayan da hukuma kiyama ne kawai ana bin da kiyama ne a cikin sallar da ran idan ka yi ruwa ya ce ka idan ka yi gudu ta gara ta ce mata ta haji amma an yi gaskiya ne da kuma nan gudu da za a yi da ni tarawi kuma ana fara ne ko in kalle ka ko ku da ke yi ko ji ka huta ko ko ji ka huta ku ne tarawi kaga tarawi ya ga kusan nan da yi da da kai ya ga ko da mun da ya da ni ya mu ne ba za ka ji ji ya ji ke kai ko ka zo da kai yanzu ne ma ne yi da ba da salatin ajiya don da yake bayan sallar isha'i kamar yau da hali yau kamar da muke yi a yau wa salatu ma jama'ati malamai yin sallah tare da jama'a a cikin jami'a ta yan sai da imamu har yi wannan sallama a gudan jiyoyi kamar da ya ce kamar da dubu wa kada ta na umar rabbi allahu anhu jama'a allah ta'ala ubangi bi maka yin da umar ya ce da wa mutane ya ce da mutane ya ba su imamu jiyewa domin Allah dangaren da Al-Qur'ani an gane ko wata da kuma da mu da mun yi a baya ya kanu musallina ba da salati ta jama'a da duka ko suna yin jami'i bayan sallar isha'i kama da a yi wa yake da kadi da mai yi wa Allah subhanahu wa kana la ya yu'minu la awwalu ai awwalu ne mutane duka ko suna dan wajen a farkon dare istinbaru ya ba da bani a jarar an so ka yi tsaya da ruwa in ka fara hulɗa kar ka tafi gida ba ta da ruwa ko mu so mu so da ruwa da ruwa ko alimi sallallahu alaihi wasallam ta shi da ruwa to shi ma ko ba ko ba ta shi yawa ko ta ga ba fara shi ne wallahi to dai ba za ku ga ta abubuwan mutane ko yayi amma ba fara shi ne ba a so ko ne ba da dan ka ga mutane ko ne ya ko ya yi da ruwa ko ku ne ba ne misalin don kama ma ne ba an so ga wanda ya yi gudu ban jambi sun kira ni a ɗaya wata ne aro tarawo ko tarawo Allah ya saru ba kare zambi a tayin sarki da ba a ce ne na kusa nama ya gani ba a tayin sama da wuri ya mu nuna wannan zai faru ne har a rubuta masa cewa la'in ya tallafi da wuri gaba ɗaya jama'a nan ya faɗa za mu ga hadisin yanzu قال صلى الله عليه وسلم النبي إن رجل إذا صلى مع الإمام duk mutumin da ya yi wannan aka yi zanga da shi haka mun da aka gaba da tarawih a tayin da ba an yi wannan da ba wuri ko tuwa da wuri ya mu da idan ya koma ya kwanta ko da bayan da ya karbi kar a daga magana sai da ni sai ya zo da duk da bai ba har sai da a cikin mu to za a rubuta masa kamar ya tallafi da ran gaba daya duk wanda ya yi ba har ka gaba to za ka ba ka lada ka fara yin da ran gaba kaga wannan da tara muku da mutuwa sai mutum ya kada hukumar sa da an yi da hukunci yayi da ai ko su ji da yayi ke dan ne ya ai idan ma ka ga ke da ya halaka ko ko ya ga ji kai hukunci ne da Qur'ani ke da annabi ya da hukunci ne da ya amma su tara ko da sallah balla sana su tara da hukuma in ka yi gudu magana annabi cewa ana ba ka da sallah in ka ga ko ka da sallah sai karatun Qur'ani kai salatu da annabi to uku guda ne sallah ne yanzu da aiki guda ne kuma ana bani ladan yalla rikin da ba da da annabi ne da wani su ya ji kai kai ko da hado amma sai da ko annabi ya ce duk wanda yake mata jin ne da yi ya wani ladan hudu ta dan shi da wannan ya ga wata sabuwar da shi da wannan وإذا كنت تعلم خلق بعض hadisi ya da kawai ma ya hadisi mun ba da da da wannan ne za ku gane kurakuran abubuwan da suke faruwa da gudu mutane fa inna mulai sannan wannan zaman mun san muke rawa to ku da da da za ku je ku sallah a bayan imamu da yake sai sallah da kai gidan da kuma fara to an samu wannan da daga sai da Umar da sai da Ali da kuma da sauri da imamu sai sai da ana yi da kai gidan ana yi a harin wata ana yi a madina suna da gudu sai ya rika abubuwa da yi kuma yi mara yi da ma'aika duk da ke kuskura ta da yi karka kusa kusa da yi duka ya yi mutum ya ce ma ne yi da mutum ya ce bayan da wannan ko kusan sun haramai ne ke yi musamman a masa da madina wani ne wani sallura ta bayan yi raka a haji ko a sha suna yin sallah wato da ta ko hudu in da yanzu jira wai gudu jira wai da su hudu kun yi wannan mutane sun ga mutum ya tashi ko sai ma su da yau ya rasa a kan yanzu ko goma in da jira ke yi da shi wanda yake maka mai zuwa maka ko wanda yake zai ga wannan abu sannan da aji zai ga mutane zai su kuma da dogo da zunjan din da kaso kaso da din da zai an kuma an yi azu ana jira ba zai ku ga gagari ba amma da ka gagari ko sallah yau ne duk da haka sai ka ga sun sai mana kuma in sai kuna aure ku kuna bayyana ku ko kuma an tantani ko ko kuma da ku ba dan da ya ku ko ku sababu dalilin ko da ku ne yau kuma da ya hada ku ko to to da abin da ku yi a cika to Bawai ta hannun kuma duka da kuma suna jira فيكون شيء على المسلمين ترى أوقع عنك للمسلمين بموت الشيء شيء بجرسه توقع عنك فإذا توقع عنك المسلمين شيء وعدو يسوي فينا حتى وعلاء على المسلمين ترى باوة أجزلة تكون فيما يقول وهذا علم ولا وهذا يمكن فإنهم وعدو يحرمون أنفسهم أجرا أجرا قيام رمضان طول قيام الليل suna haramta wa wansu na yanar tsayuwar mu da wannan daren kamu da kan kuka ce kamar da kan dawa gina yi kamar da yi zuwa yi mali ko hawo na yi irin wannan mutanen ruwa masu yawa a ranar sayar suna da fata a kai wa zan yi an da suna da gaba ba ne su a kan malin ku sun yi aji da wani abin da suke walakin ba kula da su ne sun yi da su dace ba ita ne وقد يمر بالخير لم يدركه بل يقول لو لو لو مثل المسلمين في الهود أما ماذا لهم لله هم الواقع وهم يقولون أنهم يؤمنون بنا ما يقول فضل صلاة الوجود هذا ليس المسلم حتى المسلم كم لا مسلم اكتب مثل ما يجب أن مسلم يمرون ألا ندرك صلاة الوجود يا كمال الكريم كم مسلم الوجود في أي حال من الأحوال تكون على الاستعمال سواء كان في رمضان أو في غيره في أي رمضان في رمضان أو في غيره sallar walaba da sallar wujiri an bai wa ɗan guda tsohon kai na ɗaji da kada kowa na zalori da bukata da aure a gaban ya fito sa gaba ko ta fito sa gaba amma nan ba da yin shawo ko kuma da ba da yin ta da shi da bai shi da wannan ya fi da ya wannan sallolin da wuce da sallolin da ta alkhairu da yake cikin su annabi ya yi sallar wala ta fi duniya da abin da yake cikin ta sai kuma ba ka da bugun ba kai kuma ya fito ko ko ya fito wannan shi da abin da yake gaya ba ba da za yi mutu don ko ba yi mutu su shi ya wurin mutu su gaba sai da ina gaya ba domin da rage ran masu fai wannan abubuwan irin da ya fi ya fi dubu wani su jira a wani lokaci kuma har zuwa a lokacin ba da ta wuce ya zama wani kan gaɗe ina gaya ba kan gaɗe gina da yanzu ba na irin wannan to wani gona mu kawo da gina da annabi yake faɗa ya ka yi gudun wani aikata to kaga haka da haka annabi ya ce da yin da sai da kuma kuma da ta da ba ne kula da kula kaga ba ba ta mu da ba zai ada ba ne da zai yin da haka annabi wannan dalilin da ya bayar da Allah ko Allah ya yi wannan shi sun zuwa ne ma da da wai zuwa da da ne zuwa ba bari mu zo da wani mutum ne ko ya mu kuma da karatun ta da shi ne ma ne yake cewa yanda kuma da Allah na duka talatin wuce shi an yi hawo zuwa da ahwa sawu ka da zuwa wannan au bi sai wa sawu ka da fi hadin au sabar annabi ya yi bar mutum yayin da kuma ko da wuya وذلك بمواظبته على هذين الأنصار والجانب صلى الله عليه وسلم أبدا وقد أنزل أمته على ذلك في أحاديث كثيرة يا وأنتم تؤمنون عن أمته akan hukun ajiyar da masu yawa da na ɗaure sallallahu alaihi wasallam daga ci abu da alaƙa da aukuri ya ahlul qur'an kun kan mutum ya yi ma'auta alqur'ani inna allaha yukrim yukrim yukra Allah wani mutum sai ne yukrim ne kuma yana son wuri Allah shi ne shi ne yukrim yukrim shi ne wanda bai da hannu kuma wannan wa ahad kada ba ce wani ne domin wani za ta yi da ne talata arba hamsa to ahad ba da ne ne za ka ce ma Allah shi ne mu daya daya wanda bai da hannu to yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam a yau amma ya fara hayo inna Allah zalikum talata Allah ya kara muku da sallah fa hafa zuwa da hawo ku ya وهو يكون من تقول الجملة مؤكدة أنه جمال بداية تقول غير فإن العوض فلا أحد غير من تبيع ولا تقول له جمال لا بد أما وجود غير غير هذه شيء لو بلا تبيع فمن لا جمال تربنا وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أن الذي يعني يجب حقا على كل مسلم يجب حقا لا تبقى المسلم ومن شاء أو شاء بسوعه wanda ya dama ya yi da tsada a wanda ya fara a baya da suka yi da shi ko wanda a wurin da ɗauki wanda ya dama ya biya ko wanda a wurin da karatu wanda ya dama ya yi amma kai ne kawai magarwa sai ne sai ya ya ko wanda a wurin da ruwa da wanda ya dama ya biya ya mu fara ji man ka fata ta da ne da zama kai da da ya halalla kamar guduba ko wanda aka rubuta da ne ma an gane ko to ne imani ne ne ne abin da ya ga ko malamin da ke bari ni ko bari ni imam ne wato ne nuna ne ke da haka ne da inna Allah ruhu ne ne ne ko da mun ba ne an ba da ko wani ko ke da ba ta ko a ji ce da cewa idan ma ya samu ne amma da samun ya samu ne za mu da wani da rama ya jira mu ne za mu ta ba ana ba mu ne ba tare da وذلك لو وقال ابن عمر يقرأ هذه الآية أولاد عمر ومعنى الربا وفي دوما جنس يروي كل يقول هذا الجاهل ليس أمره ومن لم يجري فليسلم والذي يسامحه فليسلم ولو إنما أن يعني إشارة في تهيئ النبي في تهيئ النبي إشارة فتجد إمام وفي مسلم مر الأشياء idan mutum bai da lafiya a za ku ga zai amara su wanda ba zai yi da gobe a cikin gobe to ko a yi abin da yake to kun ma in babu ne yake kada suna da hukar miki kai ta ce a cikin ruwan dawo to kawai ka yi ta a zaune da sauri ta hanyar sallah mara lafiya duk da wani lafiya ke sallah ta hanyar isara ta kuma da ya haɗa domin kana da tafiya da girman da amma idan ya mace kawai ka haƙura da safa da rama za ku biya ki rama wala ya bar salatu wuti kada kowa ya bar sallar wuti to malu ya ani jara yana nufin nuni nuni ne wanda ma ya fara salariya har da ido ana zuwa gaba da mutum yin sallah da ido ana zuwa gaba da mutum yin sallah da hannu ana zuwa gaba da mutum yin sallah da kansa kawai shi ne jara shi ma ne ya halarci ya tsaya ba wannan ba ya ce wa kana muna umar da rawa da bidaya amma idan mun yana kan tona amma mun wala yin tona ala mai musafira wa qa'iman min sharri al-akhirah sai ka da su wanda yake sai wanda yana so ya ga Allah ba da cikin gudu mun ka da gudu a cikin da gudu wanda ya yi shi sallah raka a cikin da um da aya da gudu ko kuma da da gudu ko da da gudu za a rubuta cikin masu bin Allah to shi wanda yake bin Allah a wani tashi na dare ta ji da yana sujjada wa ƙa'ida ko yana tsaye ya hakan da akira yana tsoron lawura da ya rubu a wata rabbi yana kuma ta ce ya mara hukuncinsa ta ce ne ta ji da wanda bayan haka na yin sai yana matsala har yin sai yana gina ya alamu da wanda gina ya alamu da shi ne ma da yake cewa ƙara da ne da umar sai na wasu wanda biyan lawa a nan zane yake ƙara yi gina da yi hajji wa yi ma wani da gina umar da ne da mutum da wani kira da aminu mutum an gano cewa wannan abu yana zuwa kan sai na mu nan masu ta hakan ya faru ne ibn Umar yake saboda yawan sallar azurin mu'min ne sai da wannan dindin da da dai ne da haka mu karatu bi sai na kuma yana hakan da Qur'ani zalla gaba ɗaya cikin cikin araka dan ba wannan karatu ne har ba ya yake da haka mu karatu da haka annahu kuma ma da al-Qur'ani da raka'a da sunan ma hace da yin wani lokacin har ba mu yi sosai da alƙur'ani ya rawu da sosai ne malam ina da kuma san da ne ne na samu ko na kuma na rawu sai da hanzo ya zo da dan bai sai da kawai ramu da yin da kuma nan muke ko amma wallahi mun san cewa wannan mutanen sun mana kan abin da ba mu yi ko sai sun mana kan sai ba shi wasu imamu ta ga ta gani da kai ba imamu ta ga mun suka yi yin da lazara ko a gudu wata da gudu da kai ne yin mutu duk ne mana a kanta balantana wani su kai na wani ka sa a su kuma su kira na daya inna lillahi wa inna ilaihi ka Allah mu gode ba ko za mu tashi da hawa da mutu abin mun zo ban gaya mu zo mu kana da kitabun Allah ta'ala abubuwan da ba kawo mu Allah ya mu dawo da wannan da kuskure Allah ya yi mana abin da muka saba kuma da ake da mu da kun kafin Allah ya ga magana na ga mutum nan da yin insha Allah amin ba da da ya amin ma Alhamdulillah da suwa da kuma Thank you. duk hanyar da ya tafi kansa Allah da inda baba in ya tattara abubuwa guda biyu shi na farko a samu islam ya zama mutum Allah ko zama ne ya da Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ba ya da kowa komai kansa komai komai ka shi wanda aka san Allah aka da kuma da Allah يجب القانون ايه متابعة القانون سوى da koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga a cikin wannan mutukar ta fara karantar da mu muhimmancin wanda ya ji liman sallar tarawih sannan tsaya a yi a yi a gama da shi har ya ɗaure wata garga wannan ikhlasin da kaucewa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita take jefa mu da ɗan matsala nan ko da ke sai ka gaya wa mutane lokacin kiyamun da yake kuma duk kuka ne da shi من يوم من تدخله بدون عمله إلا وأرجع الشيء لا لا يكون من لا يستطيع المال لا أن يكون في الله يكون في الكتاب وما ويا عند لا يكون أين كان من هذا الذي أبي ثلاثة أبو أبو كذا يبقى من الجبل والرد بأي وشيء يوم يبقى فيه ya samu matsala za mu ƙara gane haka ga mutane da suke bin ake suke bin sallar gani in an zo rasa a ƙarshe a cikin da ƙarshe ko a cikin da ya fi da sauya yana cire sallama amma wani yanki da ke da yana kasa wani gaya musu shi fi ba dama yana da wani abu da yi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma yusbiru al-imamu me yasa ni wannan da gani an daga mun da ake yi da nan da ne in ya kaka su in ya yi su ne su ne in ya ne da in ya da da ta gani in ya da da su in ya yi su ne shi ne da cewa da gani amma wanda ya da ta gani din nan an ga gani shi wani yana kan gani ke zama ba a dan Allah mun ga da wannan yawon addinin da shi ne matsala rashin ikhlasi rashin bin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dan Allah ya ce idan Allah da wannan da ke shi ya kara yin kai ni da sauran mutanen da ke da mai ranar nan da kuma na Allah Allah ta yi da zama kuma ya ji mun dai wannan da zai da Allah ya koyar da sauri a gudu a wuce sannan har zo in kun zo da irin waɗannan sai mun yi ce assalamu alaikum in ya zo a juna mu dan ku san da yake jawo da Allah da an tsaya ya addini ana yin sani yadda Allah yake so a yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to duk ne mun so ka samu amma tun da wannan matsalar ka zo da kafara ba ya mu an tsaya mun ne amma bin samu alherin da ake so gaba ɗaya samu na bayan daren gaba ɗaya ba in ka tsaya din nan har aka zauna da liman ta tafi to idan ka ka tsara ka yi kayan ina ga ruwa ka ya ko ba ta ga ba amma in ka rusa kanka kake ga mutane ai ko san dan ai ina ƙara tashi ne ya mun nan to ya yi kan biyo ta ina ruwan da ya mun nan ya mun nan da za ta amfani ne ko za ta ga wani lada ne ko za ta yi ko kan ne kawai da ya yi kan ba saboda haka wannan fa makarantar wannan littafin makaranta ce da za mu tsoro a kanta ba wai ana nan gini ne don ramadan kawai inda ramadan ya wuce ma mu dora kuma da ba dorawa za a duk wannan abin da ake karantar da kai bari su sannan kuma ka san akwai aiki a gaban ka sai da zuwa na gabata abin da ake kawo a tuna yi kai ka tambayi kuma Allah ma yake kullum ka dinga yi wa kanka muhasabatan nan shi ne da kullum kin ban da kuma ne ai muhasabatan nan shi ne kamar da kauna ya ko ne kuke yi ne da wani kuke kana da kai ji ne ne kuke kai ma irin wanda in abin nan nan tafiya ne kar ka fara ji ita duniya ita bar Allah da kaza Allah ba sai ne ta ce wata da rayuwa babu zai Allah ai za ka samu kanka rasa nan dama nan ne dan firawo duk tsarin da kaji idan da kaji in za a gaji ka cewa ne da mai sauran jin daɗi ka san kai na ba ka sani ba Allah ya san kai Allah ya san mu aiki da wannan abuwa da muke ci Allah ta Allah ya san ya mu mai a cikin Allah ya san cikin masu Allah kuma ya san lafi da dace da cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ta abin da zai yi na mana ibada Allah ya wani Allah ya kara mai lafiya da zama lafiya Allah ya sa mu amana da alkhairi Allah ya sa wannan alkhairi ya dole ya aiki da shi da lafiyar rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi